بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta litinin yau muna ashirin ga watan Ramadan. Hijir manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai. Daidai da tara ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiyya. A masallacin mu na Dawud Qur'an da na ganyen goda sami naka domin ci gaba da gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul an'am. wannan shi ne zarafin muna ashirin a cikin wannan wata insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci da amana gabanin mu fara karatu akwai sanarwa kamar haka abu na farko shine wannan karatu namu in Allah ya yarda da gobe zai koma yamma karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi insha Allah karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi sakamakon za a fara yin tahajjudi kuma galibi muna zuwa to idan aka ce za a ci gaba da yin karatun kuma haka sai ka tada mutane duk bacci suke yi ba su iya fahimtar abin da ake saboda jiki yayi nauyi saboda haka sai muke mayar da shi yammaci don haka in Allah ya so Allah ya kai mu gobe da yamma za mu dora da izinin Allah karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi da yamma insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya bari jagoranci daga waɗanda suka saba suna zuwa ko da ko wanda bai zo ba to wanda ya zo sai ya ba shi labarin cewa ga yadda karatun ya koma dan kusan tsawon shekaru haka muke yi yanzu haka saboda yanayin canza mu lokaci Allah ya mana jagoranci da amfani abu na biyu ƙarin faɗakarwa ne ga 'yan uwa da al'umma baki ɗaya waɗannan kwanaki guda goma su ne last chance ɗin da mutum yake da shi a ramadan idan ka yi takashi a sauran kwanakin da suka shuɗe to kada ka bari waɗannan kwanaki masu albarka su wuce ba tare da kayi wani aikin da za ka ribace su ba tsantsar hasara kenan Allah madaukakin sarki ya maka wannan baiwa amma ka bari wannan baiwa ta wuce ba tare da ka iya aiwatar da abin da ya dace ka aiwatar ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imanin mu ya kuma dacar da mu wajen aikata kyawawan ayyuka waɗanda za su jagorance wajen samun gidan aljanna don haka yan uwa ina mana ainihin wato albishir da cewa waɗannan kwanaki a cikin fasifarin tahajjudi za ka yi kokari mu raya jararan mu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda matarsa na Aisha ta ba da labari tana cewa ya kasance idan goma idan goma na ƙarshe suka zo manzon Allah yana ɗaura gyautarsa yana raya jaransa yana kuma tashin iyalansa gaba ɗaya kai sai na aka waye gari ma yana itikafi a masallaci matansa su ma sun shigo masallaci suna itikafi kowace ta zo an ɗan mata wani ɗan ƙaramin ɗan canji inda take shiga take zama ta yi ibadar da shi wanda wannan ya nuna maka irin gasa wajen ayyuka na alkhairi gata wajen ribatar rayuwa gata wajen yin abin da zai jawo wa bawa samun yardan Allah subhanahu wata'ala manzon Allah ya ninninkawa yake kana ba da sadaka to a waɗannan kwanaki ka ƙara kana kyautatawa ka ƙara kana tilawar alƙur'ani ka ƙara kana ciyar da masu azumi ka ƙara dan kamar yadda muka fara azumin kamar wasa to su ma waɗannan kwanaki guda goma kamar wasa za ta su mushi wanda ya ribata ya ribata wanda ya hasara su ya yi hasara sanin cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mana maraba da zuwan ramadan yana cewa a cikin wannan ramadanin akwai dare akwai wani dare wanda ya fi dare dubu a wurin Allah idan mutum ibada a cikinsa shekara tamanin da uku da watanni ya ce wanda aka haramta masa kada bai ce wanda ya ribace shi ba su kawai ce wanda aka haramta masa yi wani dare a wannan dare hakika an haramta masa abubuwa masu yawa to kuma dole wannan daren yana cikin waɗannan kwanaki ne da muka shige su a yanzu haka don haka mu kokari ya zama kowane dare ana tsayuwar dare da kai aƙalla idan ba za ka iya tahajjudi ba to kada sallar tarawih ta wuce ka yadda daga samarin mu suna yi malam abin ba daɗi abin ba kyau yara ga sunan malam zaga zaga malam amma ba su iya zama sallar minti sha biyar ɗin ma ba su iya yi ballantana su yi masallacin da ake kai minti arba'in ko minti hamsin ko awa ɗaya ana sallar tarawih saboda tsabar mutuwar zuciya wasu dai uzurin da za ka ba su ne su dama sun taso ba tarbiyya saboda ka su ba to ba miya babu tarbiyyan addini babu ladabi na rayuwar duniya kaga wannan ya riga ya rasa komai kenan ga kuma jahilci ga rashin tarbiyya to wannan ya zama kamar matacce kenan a cikin al'umma Allah ka tsare mu Allah kuma ka ba mu ikon wata watannin kwanaki Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon yi domin ka kuma karba mana za mu ci gaba inda Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu cewa kuma atayna musa kitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay mun fasara wannan aya kuma mun fasara fadin Allah ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun yau za mu tashi fadin Allah ta'ala an taqulu na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون الله سبحانه وتعالى بني يمن بياني يد الله تعالى يسوك للشافي قال النبي موسى للشافي التوراة يوم الله تعالى يشكى متى hanyar da tafi dacewa me ma'ana hanyar tafi dacewa shine Allah ya masa wannan tagomashi saboda kyawawan ayyuka da annabi Musa alaihi salam yake aikatawa nabin Allah sannan bayani ne filla filla dalla dalla game da dukkanin komai kuma shirya ne da jin kai Allah ya ce la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun saboda su yi fatan haduwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce kuma wannan littafi ne wanda muka saukar da shi gare ka mai dimbin albarka don haka ku bi shi ta ji umarni aka yi da musulmi da wanda ba musulmi ba Allah ce ku bi shi shi wannan littafi la'allakum turhamuna saboda a jiƙanku saboda ku sami jin kai daga wurin Allah to Allah ta'ala ce an taqulu Allah ya ce mun aiko manzon Allah da wannan littafin na alqur'ani ne an taqulu saboda kada ku ce innama unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina ku ce ai kawai dama an saukar da littafin nan ne ga jama'a guda biyu waɗanda suka zo gabaninmu don haka mu ba mu da wani wahayi tare da mu ba wani littafi da aka saukar mana in ma an saukar da littafin ai ba da yaren ma ka saukar ba ba ma gane abin da wancan yaren ke magana a kai yanzu Allah ya ce to mun saukar da Qur'ani da yaren larabci kuma dan cikin ku ne mai asali a cikin ku wanda kun san shi kun san amanarsa kun san yanayinsa kun san gaskiyarsa shi ya zo da wannan littafin an ta saboda kada ku ce inna ma unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina kadai an saukar da littafi ne akan kungiyoyi guda biyu waɗanda suka zo gabaninmu wa in kunna an dirasatihim laghafilin kuma mun mun kasance game da wannan karatu da cewa littafin nan mun kasance rafkanannu an gane wannan ma'ana ba mu kasance masu iya karantawa ba game da abin da su suke yi saboda yarensu ne ba yarenmu ba kuma annabi nasu ne ba annabinmu ba ba mu aka sha an aiko wa ba shine wa in kunna an dirasatihim laghafilin kuma mun ba mu san komai game da abin da suka karanta ba da littafin attaura da littafin injila su ne yahudawa da nasara Allah ta'ala ce au ta ƙulu ko kuma don kada ku ce nan ba wai don ku ce ba a don kada ku ce law anna unzila alaina alkitab inda a ce mu aka saukarwa da wannan littafi la kunna ahda minhum da sai mun kasance mun fi su shiriya mun fi su yin riko da wannan littafi da Allah ya saukar mana Allah ta'ala ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja ta zo muku daga wurin ubangijinku bayyananniya wa hudan shari'a ta zo muku wa rahma kuma jin kai ya zo muku daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala faman azlamu mimman kazzaba 'ala Allah to wane ne yafi girman zalunci kamar wanda ya yi ƙarya kazzaba bi ayatillah ya ƙaryata ayoyin Allah wa sadafa anha kuma ya kawar da kansa ya bijire waɗannan ayoyi na Allah sanajzi alladhina yasifuna an ayatina Allah ya sannu zamu ainihin wato yi sakamako ga waɗanda suka bijire wa ayoyinmu سوء العذاب ممون العذاب بما كانوا يصدفون سبو da bijirewa da kangarewa da kau da kai da suka yi gabarin ayoyinmu waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yana son yi mana ƙarin bayani ne game da suwa game da larabawa wai su da suna son su kafa hujjar cewa to ai in haka ne an ce ana so mu imani me yasa ba a baiwa manzon Allah irin abin da aka baiwa Annabi Musa ba a ba shi littafi a jikin alluna ko a saukar da littafin da za a yada wa kowa sannan kuma in ma an saukar da littafin yo ai mu ba da yaran mu aka saukar ba ya za a tuhume mu cewa mu imani ba sai Allah ya ce to ah ai ga littafi nan wannan littafi ne wanda muka saukar da shi mai dimbin albarka don haka ku bi shi kuma ku kiyaye dokokin Allah saboda ko kwa samu jin kai daga wurin Allah subhanahu wata'ala ko a jikanku sai Allah ya musu yankan hanzari an gane wannan ko al-imam ibn jarir ne tabari shugaban masu tafsiri alaihi rahmatullah a tafsirin sa yana cewa ma'anahu ma'anar wannan wa hadha kitabun anzalnahu li alla taqulu wannan littafi ne wanda muka saukar da shi gare ka ya manzon Allah li alla taqulu saboda kada ma ku ce inna ma unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina to ai wannan littafin an saukar da shi ne ga wasu ƙungiyoyi guda biyu gabaninmu saboda ni ayin yanqati a uzraku saboda Allah ya yanke hanzarinku kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a cikin wata sura suratul qasas Allah ta'ala ya ce walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim to yaya abin zai kasance idan wata musiba ta same su saboda abin da suka aikata na mummunan aiki da hannayensu fa yaqulu to in wannan musiba ta same su zaka yi suna cewa rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan me yasa baka aiko mana wani manzo ba fa nattabi'a ayatika sai mu bibiyi ayoyinka wa nakuna minal mu'minin kuma mu kasance daga cikin mu'minai wannan zancen na kai ka ɗauka da gaske suke yi mun gane wannan kai ka ɗauka gaskiya ne amma mai Allah ya faɗi a gaba Allah ta'ala sai ce falamma ja'ahumul haqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga gare mu qalu ai ga littafin a saukar na alqur'ani ko qalu sai suka ce لولا أوتي مثل ما أوتي موسى me yasa ba a bai wa manzon Allah irin mu'jizar da aka ba annabi Musa ba kaje ta sabuwa kuma kada can sun ce to an aiko yanzu muka ce a to a tun da an aiko din kuma me yasa ba a bashi irin mu'jiza annabi Musa ba muga yana zuwa da sanda yana jefar da tana zama macijiya in kuma an yi hakan za su a a a a wai wannan kwararren matsafi ne yau ba a bare ta masu ce matsafi ne ballantana kuma an bada Allah ta'ala ya ce laula utiya mithla ma utiya Musa hadis ka ce me yasa ba a bashi irin abin da aka bai annabi Musa ba sai Allah ta awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu ashe ba su kafirce wa ma abin da aka bai annabi Musa ma gabanin haka ba qalu suka ce sihrani tazahara ai wasu matsafa ne guda biyu kawai suka bayyana wa qalu inna bi kullin kafirun ta ce kai mu mun kafirce wa duk wani aya ma da za a zo mana ba za mu imani ba Allah ka tsare bana imanin mu to kaga ashe Allah subhanahu wataala yana da sunnar sa wajen kure mutane ma'ana Allah kamar yadda ya faɗi ne wa sirru qawlakum aw ijharu bihi innahu ya innahu alimun bi dhati sudur ku bayyana ko ku ɓoye zancukan ku yi ai Allah ya san abin da ke ɓoye a cikin zukata Allah ce ala ku saurara ya alamu man khalaqa wanda ya halitta ya fi sanin abin da ya halitta ko wa huwa al-latiful khabir shine masanin bin diddigin komai ɗaya bayan ɗaya da wanda yake ɓoye da wanda yake fili da wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba shi Allah ya kiyaye duka kuma al-khabiru ne ƙwararre masanin dukkanin abin da zai baku labari an gane wannan wanda wannan yake nuna maka cewa ashe wanda yake son bin tafarkin bata duk yadda za ka yi ƙoƙari wajen ka shiryar da shi to kuma ba za ka yi shiryar da shi din ba idan Allah bai nufi ya karɓi wannan shiryar ba an gane wannan Allah ka sani mana imanin don haka Allah ta'ala sai yake musu wannan wannan uzurin an gane wannan saboda haka suka ce wa in kunna an dirasatihim la ghafilin ai mu mun kasance game da abin da suke karantawa din nan ai mu rafkanannu ne ba mu da ganewa ba mu da fahimtar yaran ku to yanzu gashi qur'anin ne arabiyan ghayra dhi iwajin la'allahum yattaqun qur'ani ne balaraban littafi ne wanda babu wata karkata a cikinsa sa kuma Allah ya yi wannan domin su kiyaye dokokin Allah mun gane wannan to an so kada Qur'ani larabci Allah ta'ala sai ba mu labari yace kadhalika salaknahu fi qulubil mujrimin kabar haka ne muke tafiyar da wannan a cikin zukatan masu laifi la yu'minuna bihi hatta yaraw al'azab al'alim ba ta taɓa yin imani da abin da Allah ya aiko sai in sun ga wata azaba mai raɗaɗi Allah sai ce walau fatahna alaihim baban min as-sama kai inda za mu buɗe musu wata ƙofa daga sama fa wallu fihi ya'rujun su yi ta hawa ta kan wani tsani suna hawa sama suna zuwa can sama laqalu da cewa za su yi kaji kafin su ce ma Allah ya ga abin da za su ce inna ma sukkirat absaruna ai kadai an wawaitar da ganin mu ne rufa'i da aka yi mana muka kaman sama muke hawa nan kokari ne sihiri aka yi mana laqalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun kace a'a mu ne kawai mutane ne wanda aka aka sihirce mu aka tsaface mu aka yi mana ainihin dodorido aka nuna mana kama abin haka idan mai imani wai kaji mu za a ma wayo to Allah madaukakin sarki da ya halicci mutane shi ya fi sanin abin da zai halitta dalilin da yasa kenan Allah ta'ala yake saukar da hujjoji na yankan shakku ga dukkanin wanda zai bijire wa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun gane wannan ko yawwa don haka ibnu kathir yake cewa wa in kunna an dirasatihim laghafilin ay wa ma kunna nafhamu ma yaqulun to in kun ce ma mu karanta littafin nasu ai ba ma fahimtar wannan yaran nasu li'annahum laysu bi lisanina saboda yo ai ba da yaran mu aka saukar da wannan littafi ba wa na'nu fi ghaflatin wa shughlin ma'a dhalika amma hum fihi don haka mu mun rakkana ban ma san abin da suke ciki ba na wahayin da Allah ta'ala ya saukar sai Allah ta'ala ya ce au taqulu haka nan mun saukar da alqur'ani saboda kada ku ce law anna unzila alayna alkitabu inda a ce mu aka saukarwa da wannan littafin lakunna ahda minhum da mun kasance mun fi su shiriya mun fi su riko da wannan littafin da amsan wannan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana anan mun muku yankan uzuri na gaba ɗaya kafin ku ce ma mun san me za ku ce to gashi nan yanzu an saukar da shi ne da yaranku mu gani za ku bi ko ba za ku bi ba shi ne kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a suratul fadil yake cewa wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam suka yi rantsuwa makwarar rantsuwarsu wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa inda a ce mu ma wani mai gargadi wani manzo ya zo mana to da mun kasance mafiya shiriya fiye da waɗancan al'ummomin da Allah ya aika musu da manzanni suka bige ina fata an gane wannan to ka gani sai dai kuma Allah ya aika musu da manzan Allah sai ce falamma ja'ahum nadhirun yayin da shi mai gargadin ya zo ma za da hum illa nufura bai kare su da komi ba face tserewa nisantar wannan saƙon da Allah ya aiko saboda ne istikbarun fil ardi saboda girman kai da suka ɗora a bayan ƙasa wa makarar sayyi da mummunan makirci Allah ce wala yahiqu al makru sayyi illa bi ahli shi ko mummunan makirci dan sako ne baya yin tasiri sai ga wanda ya tsoroce shi ya fara aikata shi mun gane wannan don haka kun ga ashe Allah subhanahu wata'ala ya riga ya yi wannan yankan shakku gaba daya kuma ko kafin su ce ma Allah ta'ala ya san me za su ce mun gane wannan Allah ta'ala ya tsare mana imani don haka Allah ya ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum hakika hujja ta zo muku daga wurin ubangijinku lafazin cewa ja'akum bayyinatun min rabbikum menene bayyina din anan a lafazin alqur'ani ne jira malaman tafsiri suka ce akwai lokacin za a ce ja'atkum bayyina ma'ana hujjoji kwarara sun zo musu amma idan kalmar ja'ahum bayyinatun babu ta'alihi ba ja'atkum ba a'a ja'ahum bayyina to wannan hujjar shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga nan Allah cewa yi faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja kwakwara ta zo muku daga wurin ubangiji shine annabi Muhammad wa hudan sannan ga wannan littafi na alqur'ani mai girma a matsayin shari'a gare ku sai da Allah ya hudan linnasi ko alqur'ani shari'a ne ga suwa ga mutane to Allah ya ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum hakika ga manzo nan Allah ya aika a cikin ku hujja ce mai karfi daga Allah yana bayyana muku shi manzon Allah ne kuma ya zo muku da mu'jizozi iri-iri wanda idanunku sun shaida kamar tsagewan wata suka ce mishi ba za mu imani ba sai ka sa wata ya tsage wata da kake ganin shi a saman nan manzo Allah ya addu'a kawai sai ga watan ya tsage biyu daya ya je ya faɗi a can daya ya je ya faɗi a gefe guda suka ce wu sihirun mustamir wannan wani irin gawartacin tsafi ne taqiyan wata ya tsage muhammadu a shi al'amarin naka ya kai haka ba mu sani ba ka zama gawartaccen matsafi wani tsafi ne mai gudana mala to ka faɗi su fa suka nema kuma ya roƙi Allah a gabansu kuma abin ya yiwu amma suka ƙi to shi yasa Allah subhanahu wata'ala dalilin da yasa bai bai wa larabawa hujjoji irin na annabawa da manzanni ba ko kusan dalili kusan dalili dalili shine idan Allah ya riga ya aiko da abin da suka nema suka kafirce to Allah bai harkar da su ne gaba daya kamar yadda Allah ya yi wa al'ummomin baya an gane wannan dan ka'idar Allah ce kamar yadda Allah ce walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila ba za ku taba samun canji ko jirkicewa daga sunnar Allah abin da ya saba gudanarwa a cikin kowace al'umma ba a suratul isra Allah sai ba mu labari yace wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al ba wani abu ya hana mu aika da ayoyi zuwa ga waɗannan larabawa ba illa an kazzaba biha al-awwal sai dai na farko da muka aika musu da irin waɗannan ayoyin sun ƙaryata kuma Allah ya halakar da su Allah ce wa ataina samudan naqata mubsiratan mun bai wa samudawa ayar Allah taguwa ce ta macen raƙuma mubsiratan gashi suna ganin ta ƙarara fa zalamu biha sai suka yi zalunci da al'amarinta suka wuce iyaka suka kashe ta Allah ce wa ma nursilu bil ayati ba ma aikowa da ayoyi illa takhwifan sai dan tsoratarwa ga mutane to idan Allah ya aiko musu da suka yin imani karshen ta abin da zai faru Allah zai harkar da su shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya bayyana mana wane ne shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم kun gani Allah ce hakika wannan manzo ya zo muku daga cikinku daga cikin danginku tsatso irin naku azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahalar da ku yana kuntatawa ran manzon Allah baya son abin da zai wahalar al'ummarsa harisun alaikum mai tsananin kwaɗayi ne gare ku na ku yi imani ku bi hanyar Allah bil mu'minina ra'ufur rahim kuma mai jin kai ne mai tausayi ne da jin kai ga mu'mini shi yasa Allah ya fa in tawallu idan suka juya baya fa qul hasbi Allah kace Allah ya ishe ni la ilaha illa hu babu abin mutabi tasbihta shi alaihi tawakkaltu gare shi dogara wa huwa rabbul arshil azim kuma shi ne ubangijin al'arshi da girma kaga wannan rahama ce da Allah ta'ala yau al'ummar annabi Muhammad kuma shi da kansa yake cewa ya Allah ina roƙonka kai mun wannan ta goma shi kada ka halakar da al'umma ta halakarwa ta gaba ɗaya Allah ya ce na yi maka alƙawarin wannan ina fata an gane wannan eh na yi maka alƙawarin wannan ya ƙara addu'a ya Allah ina roƙonka kada ka sanya rigima da faɗa tsakanin al'ummata a nan gidan duniya zama sashin suna rigima da tashi Allah ya ce a'a nan kuma ɗaya wannan ba za mu yi maka shi ba mun riga mun yanke hukuncin cewa dole sai an samu rigima tsakanin mutane wani ce wani ƙarya yake wani ya bid'a wani ya sunna dan sunna ce dan bid'a yana bid'a dan bid'a ce ƙarya dan sunna yake wannan ba zai gushe ba har alkiyama walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk an gane saboda Allah ya ga ya kaddara to anan Allah subhanahu wataala sai ce da su faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja ta zo muku daga wurin ubangijinku wa hudan da shari'a wa rahma da kuma mene jin kai kamar da Allah ta rage cewa qad ja'akum basairu min rabbikum ina fata an gane ko kuma inda Allah ta rage cewa alqur'ani din basaira lin-nas wa hudan ورحمة لعلهم يتذكرون kaga ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan hujja ce mai karfi daga wurin ubangiji ga mutane shiriya ne rahama ce saboda mutane su wa'azantu su yi riko da abin da Allah subhanahu wataala ya yi ka zuwa gare su an gane wannan sannan a suratul a'raf Allah ya ƙara bayyana mana wannan Allah ya ce hadha basairu min rabbikum wannan hujja ce daga wurin ubangijinku wa hudan shari'a ne wa rahmatun kuma jin kai ne li qaumin yu'minun amma ga mutanen da ke yin imani shi yasa Allah ta'ala yake fadi a surat Taha faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wanda koyi bi shari'ata fala yadhillu ba zai taɓa cewa ga barin hanya majalisiya ba sannan wala yashqa ba zai sha wahala a duniya ba wahalar banza ba zai sha ta duniya ba sannan a lahira in ya koma ba zai tsiyata ba ya zama daga cikin ɗan wuta duk wanda ya bi shiryan Allah wannan alkawari ne daga wurin Allah Allah ka samu na cikin su idan aka alqur'ani shiriya ne kuma menene jin kai ne ga ainihin wato mu'mine baki daya shi yasa Allah ta'ala da ya bada labarin alqur'ani ko alif lam mim tilka ayatul kitabil mubin ko tilka ayatul kitabil hakim sai ce hudan wa rahmatun lil mu'minin hudan shari'a ne wa rahma kuma jin kai ne lil mu'minina ko da lil muhsinin ga suwa ga masu kyautata kaga duk waɗannan alqur'ani sifofi na alqur'ani mai girma Allah ya sifanta shi da cewa shari'a ne rahma ce jin kai ne hujja ce mai ƙarfi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya samu dashi Allah ta'ala sai ce faman azlamu to au taqulu ko don kada ku ce law anna unzila alaina alkitab inda a ce mu aka saukar wannan littafi la kunna ahda minhum da mun kasance mafiya shari'a ainihin wato da sai mun mafiya shari'a gabarin su ma'ana sai mun fi su zama masu rike littafin da yin imani da shi da biyayya gare shi sai Allah ta faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum hakika hujja ta zo muku daga wurin ubangijin ku wa hudan da shari'a wa rahma da kuma jin kai faman azlam wa yafi girman zalunci mimman kazzaba bi ayati llahi kamar wanda ya ƙaryata ayoyin Allah wa sadafa anha kuma ya kawar da kai gaban waɗannan ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kalman sadafa anha tana nufin mutum ya ƙi da gangar ya bijire, sannan kuma ya dinga jawo wasu mutane ya ce musu ku yarda da shi, ku yarda, ka kuma lokaci mutum ba yarda ya bukata shi kadai. Kamar yadda mai bin shari'a baya yarda ya bi shari'a shi kadai. Fatansa duk wasu mutane in dai zuciyarsa akwai alkhairi fatan ya za a yi mutane su ɗauki wannan abin a matsayin alheri a matsayin shari'a su masu amfana ko to shi ma mai bin hanya ɓata haka yake kullum ƙoƙarinsa ya za a yi ya farauci tunanin mutane shi aka kyala mutane a cikin jahilci ba a son karantar da su addini saboda duk wani shirme da ban kaura da ɓaraɓaɓiya idan ka shigo da shi cikin mutane sai ga nan da na an karɓa sai a ta munna da wannan abu hata haɓa malam ka ji karatu malam yanzu ka ji karatu malam a yi kiɗa a yi rawa a yi duk abin da za a yi kuma wani sunan bauta a yi tafi a buga fiyano duk da sunan ibada kaga wani ya zama wasa ke saboda alqur'ani ya nuna mana cewa hatta kiristoci da ke zama a cikin suna tafi da hannayen suna ife-ife Allah ya ce wa ma kana salatuhum inda albayt illa buka'an wa tasliya ba wani abu ke faɗi ba ba wani salati bautansa a ɗaki da suke kawai tafi kawai suke yi wa tasdiya da kuma ife-ife da wake-wake hatta Allah ta'ala sai da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ma allamnahu shi'ra mu mu koyar da manzon Allah waka ba kaga shi Allah bai bautar da mu da wake-wake ba wa ma yanbaghi lahu kuma waka ma ba ta tantance manzon Allah ba an gane bai dace ga manzon Allah ma ya dinga wake-wake sai Allah ta in huwa illa dhikru shi wannan sakon ba wani abu ne faɗakarwa ne tunatarwa ne wa ƙur'anin mubin da kuma alƙur'ani wanda yake mabayyani Allah ya yi wannan da yunzira man kana hayyan domin ya yi gargaɗi ga wanda ya kasance hayyan rayayye ai hayyul qalbi ni rayayyar zuciya wa ya hiqqal qawlu 'ala al-kafirin dan kuma zancen azaba ya tabbata akan kafirai wanda ya imani ya san imani sakamakon na wurin Allah haka da wanda ya bijire wannan narko na tsananin azaba yana nan a wurinsa shi sa Allah ta'ala ce sanajizil ladina yasdifuna an ayatina ai sanujazi wa nutibu alladhina yasdifuna an ayatina bil i'rad anha bi anfusihim wa sarfi ghayrihim wa saddihim anha za mu azabtar da su saboda kawar da kai da suka yi da bijirewa ayoyinmu da kuma ƙoƙarin inviting ɗin wasu mutanen gayyatar wasu mutane a cikin wannan barnar tasu don su taya su yin barna ila don ma dinga amfani da wannan cewa ai kulura ai duk inda yawa take ai nan alheri yake yanzu duk yawan nan namu za ta ta tune mu ka wannan hujja mara ka hujja ke to amma dai akwai da yaushe akwai counter na wannan kullum idan aka yi magana a kan yawa za ga hatta alƙur'ani da ya sauka zargin yawa yake ko walakin na kasar nasi la ya'lamun mafiya yawan mutane ba su sani ba jahilai ne walakin na kasar nasi la yu'minun mafi yawan mutane ba su yi imani wa kasirun minhum fasiqun mafiya yawan mutane fasikai ne ina fata an gane wannan su za ka da haka abin yake amma idan aka zo maganan yabo sai ka ji an yabi an kaɗan ko yawwa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'idata bi qalilan ma tashkurun na fata an gane wannan qalilan ma tadhakkarun zaka ji wa qalilun ma hum sai yan kaɗan daga cikin mutane ashe su yan kaɗan ɗin su ne jama'a ko da ba su da yawa su ne taro su ne gangan ko su ne jama'a saboda su ne waɗanda Allah ya yarda da su kuma yarda da aikin su faman azlam babu wanda ya fi girman zalunci mimman kazzaba bi ayatillah kamar wanda ya karyata ayoyin Allah wa sadafa anha kuma ya kauda kai ga barin su Allah ya sanaji zil ladina yasifuna an ayatina zalim sakamako mummuna ga waɗanda suka kawar da kai suka bijire ayoyinmu su al'azab mummunan azaba bima kanu yasifun saboda abin da suke yi na kangarewa da juya baya da kangarewa ga barin ayoyin Allah shi yasa wanda ya bijire kuma ya kokarin kawar da mutane ga barin abin da Allah ya aiko da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai to shi azabansa ana masa azaba ne ninkin ba ninkin Allah ne faɗi wannan a sautin nahali Allah ce allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun lalle waɗanda suka kafirce suka kawar da mutane ga barin bin hanyar Allah Allah ce za mu ƙara musu azaba akan azaba za mu ninninka musu azaba saboda abin da suke aikatawa na barna Allah ka kare mu Allah ta'ala ka tsare mana imani daga jama'a Allah subhanahu wataala waɗannan ayoyi ya nuna mana waɗannan ababe masu muhimmanci waɗanda ya kamata mu kiyaye daga duk lokacin da gaskiya ta zo maka kada ka kalli saboda wani saboda su wani ai na ba za a tsangwame ni ai na ba za a yi min kaza dama gaskiya ta gaji haka za a yi min sharri za a min kage dama gaskiya ta gaji haka annabawa da manzanni ma duk an yi musu irin wannan kaje kajen shi kansa mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kace mishi sahirun kace au majnun kace kai sha'irun majnun mawaki ne ko mahaukaci eh kila kai ba ne tace maka mahaukaci ko eh kila ba ne kallon tsabar idan kai ce maka kai kana hauka ya kamata a kai ka cikin turu ko a dauke ka ka sa kafiri a duba lafiyar kwakwalwarka mun gane wannan su ba yau aka fara ba kuma ba yau zai kare ba ko gobe sunnar Allah ce wacce ya riga ya zartar da ita a tsakanin bayi Allah ka tsare mana imanin waɗannan ayoyi jama'a sun tabbatar mana ashe bayan an mutu akwai tashi akwai hisabi akwai haɗuwa da Allah ko ba ka bane Allah ce la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun bayan wannan jama'a Allah ta'ala a wannan wuri ya nuna mana alkur'ani littafi ne mai yawan albarka tun daga ayoyin jiya me ma'anan mubarak ai kathirul kathirul alkhair mai yawan alheri wal ilmul ghazir ilimi mai yawa wan naf'il azim kuma da irin wani amfani mai girman gaske idan qur'ani akwai waɗannan abubuwa gaba daya an gada wannan kuma ayoyin sun nuna mana wajibci mutum ya bi alqur'ani mai girma daga ya ku yan uwa mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga alqur'ani duk majalisan da ake zuwa ake koyar da qur'ani da makarantu da ake buɗe don koyon alqur'ani kokarin sanin fassara da ma'ana to yana da muhimmanci a cikin yin wannan so daga za mu duba yanayin da zai sa insha Allah ta'ala tafsiri ba ta watan ramadana ba akalla kowane sati mu sa jiran tafsiri so daya ya zama fitur tsawon shekara ana yi ko da yaushe wannan zai sa ya zama ainihin wato an fahimci alkur'ani yadda ya kamata kuma alkur'ani ya ci gaba da zama a rayuwar mu a ko da yaushe kada ya zama sai ramadan zuwa ramadan ina fata mun gane wannan sai dai gane mutum nan zan kawai shedanu kaga mutane suna yawan halitta amma da an saki shedanun malam sai ga sai wasu yan yara kawai suna dan wasannin sa a gefe haka sai alhaji magaji gashi a gefe sai kuma wani sai sarki gashi shi ke ne ko tsar zarari haka an gane wannan ai in kai magana ta ai muna ji daga gida muna ji daga gida to kuma kila kana ji ne kana wani abu lalla abin da kake ji din kuma ba lalai bane ka mai da hankali wajen fahimta sai da ya dace ko da ka ji daga nesa dai an gane wannan Allah ya gyara mana zukatan mu Allah ya ba mu ikon tuba da gyarawa haka nan jama'a waɗannan ayoyi sun karantar da mu cewa ashe wani lokaci mutum yakan jahilci gaskiya da gangar mun gane ya san gaskiya ne amma wallahi zai dora yin musu in an yi ta nan ya yi ta can in an yi ta nan ya yi ta can saboda me wai shi dai baya so ya nuna gazawansa wajen yarda da wannan gaskiya ne kauya tun daga kafirai sun yi Allah kuma ya bamu labari Allah ya ce in ma da an yi kaza za su ce kaza kuma sun ce din to tun kafin ma su yi Allah ce ga abin da za su ce na fatan gane wannan kamar ayoyin da muka ranta a sallan asubahi yau na so su kwaha an gane wannan Allah ya fara labari tun daga fan wa man a'radu an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kau da kai gabarin ambaton mu gabarin wa'azin mu to yana da rayuwa rayuwa mai kunci sannan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma za mu tashi a ranar kiyama yana makahu shi da cewa ya Allah ya fita shi ne makahu alhali ina gani Allah sai ce da su a'a kamar haka ne ayoyin mu fuska zo maka kuka bijire ma ayoyin nan kuka kin imani da su to idan ka ji san karshen din da Allah ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah kuma ka yi haƙuri da juriya a kai dalati la nas'aluka rizqa ba na roƙonka wani arziki ko ka ciyar da mu nahnu narzuquka mu ke azurta ka wal aqibatu littaqwa kyakkyawan sakamako yana ga masu tsoron Allah to sai Allah ya bamu labari wa qalu kuma suka ce laula ya'tina bi ayatin min rabbi to tun da zo da wannan sakon me yasa bai kawo mana ayoyi mu'jizozi daga wurin ubangijinsa ba sai Allah ce a awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula shin hujjojin da ke littafin mutanen farko bai zo musu bane bai zo musu ba na fata an gane wannan Allah ce walau anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi inda a ce gabanin saukar da alqur'ani mun yi wuf mun mun mun aiko musu wata azaba laqalu da cewa za su yi rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan me yasa ba ka aiko mana da wani manzo ba fanattabi'a ayatika sai mu bi ayoyinka min qabli an nadhilla wa nakhza tun gabanin mu kaskanta mu wulakanta mu yi imani da wannan ayoyi ba Allah ya ce kul kace da su kullum mutarabbisun fatarabbisu da ni da ku kowa yana zaman jira ne na ƙarshen sakamako da Allah zai wa kowa la ku jira mu ma muna nan muna jira Allah ce fata ta'lamuna man ashabu sirat sawi da sai za ku sani waɗanne mutane ne mabiya mabiya hanya madaidaiciya wa man ihtada da kuma wanda ya tafarki na shari'a an gane wannan kaga Allah ya mutu yankan shakku Allah ta'ala ya tsare mana imanin zaka jama'a yana da kyau kware da gaske a kullum idan gaskiya ta bayyana gare ka kawai ka miƙa mata wuya a wuce wurin kawai ka kuma ka ce eh mun ji gaskiya ne amma ai hankalin mutane ba zai ɗauka ba kada ai mutane bayani wato sai yanzu an mutu shi manzon Allah da ya bayanin yayi ya zo ne ya ta cewa to bar ne su ba zai ɗauka ba Allah ya sauka masa da ayoyi ya ce ba zan karanta muku ba saboda in na karanta ma hankulanka ba za su ɗauka ba haka manzon Allah ya yi na'am a'a hujja ce kawai za a kawo liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda zai halaka ya halaka da hujja wanda zai shiryu ya shiryu da hujja shi ma mun gane wannan Allah ka shiryar da mu da haka wannan kenan jama'a kenan ƙaryata ayoyin Allah ya kunshi mutum yana ji yana gani a karanta masa ayoyin Allah ko hadisan manzon Allah kace shi shi kawai shi fa su ƴan ƙungiyar su ba sa bin wannan kawai su abin da wani ya kawo shi su kaga wannan ya karyata ayoyin Allah ne ya ɗauki na wasu bai da bambanci fa jama'a wallahi bai da bambanci a ce maka ga na manzon Allah ka kawo da kika ce a'a ga na wani yanzu nan ne kai manzon Allah ba ya aiko shi Allah ya aiko shi shi kuma wancan din wa ya aiko shi shedan ah yo ai duk wanda bai hanyar Allah ba hanyar waya bi kenan hanyar shi ɗaya bi to da wahayin Allah da wahayin shi ɗan ɗaya ne yawwa ai har abada ba za su taɓa yin cewa ba Allah ka gyara ka gyara halayen ya rabbal alamin to mutahi ya Allah ta'ala ta hal yanzuruna na'am هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون Allah ta'ala ya ce su waɗannan mushrikai hal yanzuruna shin akwai abin da suke jira ne ma'ana babu abin da suke jira إلا أن يأتي أن يأتي إلا أن يأتيهم الملائكة سنة جران يكوي سيدي ملائكة سلومس أو يأتي ربك كوكما أبنجدنك يزومس أو يأتي بعض آيات ربك كون بنجري نآيوين ألا تزومس يوم يأتي بعض آيات ربك رانا دون ساشي نآيوين أبنجدنك ذي ذكوى لا ينفع نفسا إيمانها باب وتري وند إيمان جزي متى أنفاني lam takun amanat min qablu wacce bata kasance tana yin imani gabanin wannan lokacin da ayoyin Allah ta bayyana ba aw kasabat fi imaniha khaira ko bata aikata wani aiki na alheri game da imanin ta ba to in ranar ta zo wannan ba zai mata amfani ba Allahu akbar Allah ya ga ta qulin tawdu kace da su ku jira ku jira wannan lokacin ya zo inna muntaziruna lalle mu ma dinnan masu jira ne jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya kama gashi a wannan kenan sannan mu lura da kyau wannan ayar ta zo ne ta bayyana mana cewa bayan mutuwa za a tashi kuma idan an tashi za a tashi alkiyama dan Allah ya bayyana mana yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhin lilmujrimin ranan da kafirai za su ga mala'iku to babu wani bishara na abu mai daɗi ga masu laifi wa yaquluna hijran mahjura wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا كجد الله يفعل kace tab ai mu an haramta mana samun alherin na gaba daya Allah sai ce za mu gabato wa abin da suka aikata sai mu mai da ita ainihin wato haba'an manzura ya zama kura abin shekewa sai Allah ya bin ya ce al-mulku yawma idhin al-haqq rahman mulki fa a yau to na Allah ne shi kadai wa kana yawman kuma wannan rana ta kasance alil kafirina asira rana ce mai tsananin gaske ga kafirai ina fata an gane wannan kamar da Allah ya bayyana a suratu al-qamar khusha an absaruhum ganin su ya zama kaskantacce a wannan rana yakhrujuna min al-ajdath suna fitowa daga kabarbaransu ka'annahum jaradun muntashir kai ka ce fari ne waɗanda aka tarwatsa su muhti'ina ila da suna tafiya suna gaggawa zuwa wannan wanda ke kiran mutane zuwa ga Allah yaqulul kafiruna kafirai su dinga cewa hadha yawmun asif kai wannan yini ne mai tsananin bala'i ina fata an gane wannan yawwa kuma Allah ya faɗo na a sosai mujjafir aiko anil kafirina ghairu yatim wannan rana ta alkiyama ba mai sauki bace ga kafirai kenan in sun ga mala'ikun ba daɗi za su ji ba da haka yau mai raunin mala'ikata la bushra yau ma irin mujrimin to babu abin da suke jira illa an ya atiya humul mala'ikatu sai dai mala'iku su zo musu aw ya atiya rabbuka ko kuma ubangijin kama ya zo musu aw ya atiya ba'du ayati rabbika ko wani tashi na ayoyin Ubangiji ya zo musu, yau ma ya ake ba'abu ayati rabbik ranar da wani ɓangare na ayoyin Ubangijin ka zai zo musu, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu da sun ga ayan Allah kuma ta ce wallahi mun yi imani mun yi imani Allah ce a'a ai a wannan lokacin imanin da ba a riga an yi shi a baya ba zai amfani ba au kasabat fi imaniha khaira ko kuma akwai imanin amma yin aiki shi to wallahi yau ne zan yi sallah da bana sallah Allahu akbar shi yana jin tsoro ko kada azaba ta kan mishi ina ko an yi sallan ko an yi azumi ko an yi sadakan ko an yi biyayya ga iyayen ba zai yi amfani ba Allah ce qul intaziru ka ce da su ku jira inna muntaziruna lalle mu waɗannan masu jira ne mu ga abin da zai auku a wannan rana an gane wannan فإن شوى أو يأتي بعض آيات ربك الحافظ ابن كثير كشوى وذلك قبل يوم القيامة wannan ana nufin kafin ranar alkiyama ne duk wanda ya wani imani da bai yi imani gaba ne kafin alkiyama ta zo zai zama karɓaɓɓe amma da zaran an ce alkiyama ta tashi ta zo wannan wutar da zaka kora mutane zuwa ga ardul mahshar ta taho rana ta fito daga ina daga yamma zuciya daga ya ƙare daga lokacin an daina karɓan tuba an daina karɓan kyawawan ayyuka an daina karɓan komai an daina karɓan uzuri ne uzuri to idan aka wayi gari alamomi tashin alkiyama suka bayyana yayin da za su gansu an gane wannan to wannan imanin nasu da za su yi ba zai musu amfani ba an gane wannan shi sa ka rawaito daga Abu Huraira Allah madaukakin sake ƙara mishi yadda hadisi ne kuma wanda yake ainihin wato ingantacce al-Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi yana cewa abu hurairah yake cewa la taqumu sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha al-qiyama ba za ta tsaya ba har sai rana ta fito daga mafadarta fa idza ra'aha an-nasu idan mutane suka ganta amana man 'alaiha waɗanda suka rage a bayan ƙasa a lokacin duk kowa sai ya imani an gani ba wani wanda zai rage wani shi kafiri a'a kowa zai ce a'a mun yanzu mun imani da Allah mun yadda فذلك حين فأولنا اللغة شني لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل دول إيمان لا لا إله إلا الله بذي أنفاني با إن دي بأرجاء أي إيمان بكاكم فهو من أبو من قال وانا الله مدعوك جنسا كي سيمن إيمانه don haka jama'a kun ji wannan kenan sannan bayan wannan akwai ruwaya da aka samu daga ibn jarir al-qabari Allah ta'ala ya jikansa ya kawo isnadin sa zuwa ga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce salatun alamomi guda uku idza kharajna idan suka bayyana fadin Allah ta'ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahu al-mala'ikatu aw ya'tiya ربك أو يأتي بعض آيات ربك هل ذو قشن ونن آية سيتي نفرق أقي طلوع الشمس من مغربها أقي فتو ورانا لك مفادتها والدجال أقي دجال ودابة الأرض دوك متدبر لا تفتو أبين قتا دبات أما تنوتاني مغانا كو حتى إذا منيني هذا ما ذكرت ayan ta gudu mai yanzu an gani za ka yi tuna eh to ai ayan gaba ka ja wannan karma kallon wa qad qawlu alaihim ay ayan gaba ce ayat da zuwa kafin baya
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون gagani haka Allah ta'ala ya bayyana lokacin da zance na tashin alkiyama na gaskata Allah ya zo wa mutane na ƙarshen duniya za mu fito musu da wata dabba za ta fito ne musu magana tana cewa annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun lalle mutane game da ayoyin mun ji Allah ba su da yaqini ba sa cikin cewa su yi imani da su kaga dabba ce ita ma alama ce ta alkiyama mai girma Allah madaukakin sarki ya dace da mu daga jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zama cewa mun gane wannan sannan hadisi ya tabbata cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa ya tambaye sahabbai shin kun san cewa idan rana ta fadi ina take zuwa sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su suka sani sai manzon Allah yake cewa idan rana ta fadi tana zuwa ne tana shiga ta wata kofa a ƙarƙashin al'arshin Allah idan ta shiga ta wannan kofar Allah sai ce mata ci gaba da gudana kamar yadda na tsara miki sai washe gari ya ta ƙara fitowa ta ina ta gabas sunan wannan kofan babu tauba kofar karɓan tuba kenan Allah ba zai rufe wannan kofar tuban ba har sai ranar da rana ta fito ta wurin Allah sai ce da ita udi min haitu ataiki koma ta inda kika zo da ta koma ta wannan kofar ta fita sai a rufe wannan kofar to da kaga rana ta fito ta ta ta ta, ta yamma to an riga an rufe kofar tuba ko mutum ya tuba to wannan tuba ta shi ta zama ta banza ba za ta masa amfani a wurin Allah ba a ranar alkiyama Allah ka tsare mana imanin mu laka jama'a kun ji wannan yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala game da wannan haka nan al-Imam Bukhari ya fitar da hadisin har ila yau zuwa ga sayyidina Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man taba qabla an taqlu'a ash-shams min maghribiha qubila min duk wanda ya tuba kafin rana ta fito ta yamma ta mafadarta to wannan za ka fi tubansa kenan wanda ya tuba bayan haka fa Allah ba zai karɓa wannan tubar tashi ba ina fata mun gano da jama'a Allah ta'ala ya samu dashi bayan wannan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya mana isharori da yawa zuwa ga abubuwan za su faru amma da yake muna karatun littafin al-irshad ila sahih al-i'tiqad wannan duk mun tattauna akai kila wasu dai ba su zuwa karatun amma dai har yanzu ina ganin ba mu gama ashrafu sa'a ba alamun tashin alkiyama daga cikin mun tattauna waɗannan ababe gaba ɗayan su da yadda kowanne a cikin su ya faru a wannan lokaci Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu akwai hadithu Mulaifa ibn Yaman Allah ya ƙara mishi yadda hadithi ne mai tsawo wanda yake bayani dangane da abin da zai faru a wannan ranan da wannan abin zai auku ranan da rana za ta fito daga ina daga mafaɗarta Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu Allah ta'ala ka sa mu shigo mai lafiya ka jama'a kun ji shi yasa jama'a tuba kullun ake yi kai tuban kullun yau ka tuba gobe ma ka tuba jibi ma ka tuba gata ma ka tuba ka tuba daga abin da ya riga ya gabata manzon Allah yana cewa ya ku jama'a lallai ni ina tuba zuwa ga Allah ina neman gafararsa a kullum so ɗari manzo Allah ke eh wani ta ce mishi wani Allah ya gafarta maka sai kika me nayi me nayi to ce Allah wani Allah ya ji kanka Allah ya ji kana kuma kana fata mutuwa ne mutane ne ba su mutuwa kuma sai an mutu ko kuwa yawa sai ka wanda ya ce maka wani Allah ya ji kanka sai ka ce amin kai ma Allah ya ji kanka na gode Allah ya saka maka da alkhairi ko kuwa don mutumin da zai gaya maka aibinka da kuskurenka ya taimake ka a duniya babu mutumin da ya taimake ka irin wanda zai ganka akan kuskure zai gaya maka wani ne kaza da kake yin nan kuskure ne ka daina ka tuba ma Allah ka daina wallahi baka da masoyin da ya kai shi shi kuma na rayuwarsa babu wanda ya ki jini irin mai gaya maka gaskiya Allah ka kare mu Allah ka kare mu gaban taurin kai da girman kai da bijirewa naka Allah ka kulin tabiru ka ce da su ku jira inna muntaziruna lalle mu ma nan masu jira ne mu ga abin da zai faru zuwa wannan rana Allah ta'ala ka san kyakkyawan ƙarshe a ya kuyi lokacin ya riga ya ƙare nan za mu tsaya insha Allah ta'ala abin da muka karanta daidai Allah ya sanya tarayya a cikin lada wani mai kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙon ka sanya aljanna don tuma kuma a gare mu ya Allah ka sanya aljanna don tuma kuma a gare mu ya Allah dukkanin abin da ya dame mu Allah kai mana magani ya Allah wannan matsala ta rashin tsaro a wannan ƙasa ta mu ya Allah mu dinnan kasassu ne gajiyayyu ne ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah ka yayi mana Allah ka yayi mana ya Allah duk wanda ya kunna mana wutar musiba Allah ka kona shi da wani wutar taka ya Allah muna roƙonka ka shirye mana da shugabanninmu ka ba su ikon yi sauke nauyin da ka ɗora a wuya yanzu Allah muna roƙonka ki sujja aljanna makomar mu ya Allah duk wanda ka bashi jagorancin al'umma ya gallaza musu ya matsa musu ya sace dukiyoyinsu Allah ka gallaza mishi Allah muna roƙonka ka zare mai tallafi wanda ka bashi jagoranci yake kamantawa yake kokarin yi wa mutane adalci Allah ka taimake shi Allah ka zama gatansa Allah ka yi riko da hannunsa duk wanda ya zalunce mu Allah muna roƙonka in mai shiriwa ne Allah ka shirye mana shi in ba mai shiriwa bane Allah ka kwace mulkin da ke hannunsa Allah muna roƙonka ka shirya mana zuriyar mu baki daya marasa lafiyar mu gida gida asibitoci Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ka sami ke tawon kashi subhanaka allahumma na na'am na'am ya kawo kisan maganar bilal na'am kamar zamu suna jin umar da ko sai da shi ne sabai na'am ya rufe shi a kan yana so dan canza mutum ya koma wa kufa wata sai ƙara kawo ziyara Madina.
Na'am.
sai mutane su ce suna so ya dan kira mu sallah kaza kaza to yana kiran ne ya sai fashe da kuka shi ne mutane su ɗauka cewa kamar wannan a ita gona a ita kaza kaza ɗin sai ya nemi ƙarin bayani to bayanin kan da tsawo ne amma zan take shi zan ce zama gajere hadisai sun tabbata da yawa dangane da nau'o'in kiran sallah manzo Allah shi ya koyar da kiran sallah da kansa akwai nau'o'in kiran sallah kusan guda hudu wanda ake yi. na farko shine wanda muka saba yau da gobe fadin Allahu akbar Allahu akbar a maimaita Allahu akbar Allahu akbar an gane har zuwa ƙarshe wani ke lafazi kusan goma sha wani abu goma sha bakwai ko wani abu sai na biyu shine wanda za a ce Allahu akbar Allahu akbar so ɗaya an gane sai a ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kuma a ƙara dawowa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حزوا قريش شيء يسمى الترجيع في الأذان وأن الإمام الترمذي يبتدى دول أن حديثنا أسكن لله الجامع bayan wannan akwai kuma salon da zaka kira sallan zaka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka faɗi shahada din a hankali sau biyu shi ma wani nau'i ya tarji'i kace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah shi kuma daga murya ashhadu an la ilaha illallah so biyu inda wanda yawanci zaka tada masallaci inda usushi suke shi ma wannan ingantacce ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan yawwa sai kuma sai kuma wanda ake yi za a faɗi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sau biyu sai kuma ƙara dawa a maimaita kuma again sau biyu shi ma shi ma duk wannan ya inganta so kaga guda nawa kenan guda hudu sannan bayan wannan zaka tada cewa wato asali at-taqrib fil adhan abu ne wanda ba a san shi ba at-taqrib shine wasa da murya da ake yi ko da ku balarabi ne ke wannan abin baya fita daga cewa haramun ne shi ne at-taqri mutum ya dinga ashhadu an la ilaha illa Allah Wannan ba- wannan ba shi da asali an gane wannan ba shi da asali ko tushe asali malamai su ce mizani da ake lura da shi wajen kiran sallah shine abin da ya tabbata na tilawar alqur'ani ba a jan madda ta wuce shida ba ya ba jan madda ta wuce nan shida to a cikin kiran sallan akwai inda yake da madul jaiz al-munfasil kamar kalmar la ilaha amma wannan har ilahan ma suna ja misali mutum ce ashhadu an la ilaha kuskure ne wannan ba a ja inda zaka iya ja la ilaha illa Allah to inda zaka ja din kuma shi ma sai ya zama kada ka wuce harka shida ana kirgawa kada ya wuce mizani to haka ake so suwa mai kira sallan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a zamanin sa amma irin abin da mutane suke yau aka dauka shine cinyewa to gaskiya wannan ya saba shari'a Allahu a'lam wannan ce maganar ikama na'am kasan ana akwai wurin da za a ce bayan an gama hayya da salatu da an ci sala akwai da za a haɗa su biyu akwai wanda su daya eh to wanne ne riwayar da ta tabbatar da ana faɗin qad qamati salatu sau biyu ita ce riwaya ingantacciya amma riwaya da zaki cewa qad qamatis sala so daya riwaya ce mai rauni wata cikin sunan abi dawud ba tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba don haka in za ta da iqama ba a cewa kai qad qamatis sala so daya a wuce dole sai a maimaita ita ma iqaman kala biyu shi akwai wanda ake ta kamar kiran sallah mai bibbiyu bibbiyu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله shi ma tabbata a sunna kada wani ya ce wani ce o ka ji sabon salwar gemu aka faɗa ko ko Allah ya samu dace na wannan zai iya in zan yi sallah zan iya cewa in kan karatu kamar magariba ko isha na ci karo da wanda za ka ji za su fara karatu fatiha za su bayyana matsala
babu laifi za ka iya bin sallah ba matsala amma dai a maganar noma Mhm.
ingancin bayyana a asali malamin sun yi saɓani ne akwai hadisin abu hurara da ya tabbatar ana bayyana basmala amma dai hadisin bai inganta ba an gani asalin hadisin da ya inganta shine wanda manzo Allah ke cewa wanda zuwa cikin sahih bukhari to ka san riwayoyi guda biyu in suka karo da juna ya zama wannan ya ce ciki wannan ya ce waje To ana kallon su a karwaito idan ya zamto wanda ke da karfin hadda mai kiyayewa daga annabi ya rawaito abu da kuma wanda ke mai raunin hadda ya rawaito abu to sai a ɗauki hadisin wanda ya rawaito wanda ya fi karfin hadda sai a ce sunan hadisin shi al-mahfuz da shi za a aiki ko da isnadin wancan din shi ma ingantacce ne sai a ce amma sunan wancan shi kuma shahid saboda ya saba wa wannan ingantaccen an gane wannan saboda ka asali manzon Allah baya bayyanawa wani ce na ya salla bayan manzon Allah da Abubakar da Umar da Uthmanu yace dukkanin su ba sa bayyana bismillah kaga nan shi ya kare wani ce na ya salla bayan manzon Allah shekara kaza manzon Allah ban taba ji ya bayyana bismillah ba yana yin ta ne a sirrance amma baya bayyana da ita Allah ya saka da والله أعلم تو الله تعالى يتم داشي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Allah ya saka da أبدا.
Allah ya saka da